وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ashirin da ɗaya ga watan rabi'in ilil awwal haka ne wanda ya yi da sha uku ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta biyu a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan aya ta 103 a cikin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
Allah madaukakin sarki yace thumma ba'athna min ba'dihim Musa sannan bayan wannan al'umma da annabawa wanda suka gabata sai muka aiko annabin Allah Musa da ayoyinmu fa'adaru biha sai suka zalunci kawunansu su mutanen biha game da wannan ayoyi wanda aka aiko annabin Musa da su fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka kalla yadda ƙarshen mabarnata ya ƙare sun ma ba'athana min ba'athna min ba'dihim Musa Allah ya ce sai muka aiko Musa alaihi salam min ba'dihim bayan su bayan su susuwa bayan su ai bayan wannan annabawa wanda aka ambata mun ji kissa ta annaba nuh mun ji kissa ta annaba hud mun ji ta salih mun ji ta lut mun ji ta shu'aib bayan wannan sai muka aiko da annabi musa alaihi salam wannan yana nuna akwai tazara kenan tsakanin annabi Musa da annabi Shu'aib wanda wasu malamai sun sa wannan tazarar tana da tsawon gaske wanda ba zai yi a ce sun yi zamani guda ba summa ba'athna min ba'dihim Musa wannan da yake nuna maka ingancin abinda wasu malamai suka tafi akan cewa da Allah ya ce walamma warada ma abadiyana Musa kenan alaihi salam da kuma cewa su wa abuna shaykhun kabir wannan shaykhun kabir din suka ce ba lalle ne ya zama shine annabin Allah Shu'aib ba saboda tazara babban wanda ya bayani akan wannan shine Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani akan cewa wannan babban mutum shekun kabir ba shi ne annabi shu'aibu ba sun baka atina min ba'dihim musa aka ce bayan wannan annabawa ko kuma sun baka atina min ba'dihim bayan al'umma gabata da an ambata al'ummomi waɗanda suka gabata sannan aka kiwo da annabawansu muka aiko musa bayan wannan al'umma bi ayatina da ayoyinmu hujjoji kenan wanda suke bayyanannu wanda suke nuna gaskiya annabin Allah Musa ila fir'auna gawa aka aiko shi zuwa ga kangararren mutumin nan wanda ake ce ma fir'auna ko kangararren shugaban nan wanda ake ce ma fir'auna fir'auna lakabi ne wanda ake ma shugaba na misra kamar yadda ake ma shugaba na faris ana ce mashi kisra shugaba na rome ana ce mashi kaisar shugaba na yaman ana ce mashi tubba sunan alkabu ne na shugabanni nasu to haka fir'aunu laƙabi ne ga wannan lalataccen bawa wanda yake shugaba ne a ƙasa ta misra fir'aun haka ake gaya shi da kasra za ka ga alusai yana hakaito ana cewa fur'aun ya hakaito ga malaman lura ana cewa fur'aun ko kuma korai wannan dai abin da ya zo cikin alkur'ani shi ne fir'aunu kuma dukkan firakoki haka su karanta shi fir'aunu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da manya-manyan mutanen da ke tare da fir'auna almala su ne fadawa waɗanda suke kewaye da fir'auna to su kadai aka aiko wa annabi Musa a dan dai abinda fir'auna ke yi tare da su yake aikata shi na lalace don haka da su da su da dukkan wanda ma zai ji da'awa ta annabi Musa annabi Musa an aiko shi ne zuwa gare su amma an keɓance su ne saboda su ne aka aiko annabi Musa dan su sauran biyassu suke ila fir'auna wa malaihi fa zalamu biha sai suka zalunci kawunansu biha sanadiyan wannan aikin da aka yi ma annabi Musa da ya zo da ayoyi suka ƙaryata wannan ayoyin ay fadhalahu bi sababi takdhibihim biha sai suka zalunci kawunan su saboda wannan ayoyin da sun kare da wannan ayoyin kenan anan bayan nan fadhalahu biha sai ya zama ba ce wata take ba da sababiyya ay fadhalahu anfusahum bisababin takribihim biha sai suka zalunci kawunan su saboda ƙaryata wannan ayoyi wanda annabi Musa alaihi salam ya zo da su ayoyi ne wanda suke masu yawa Allah ya ambata tara ta ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat فاسأل بني إسرائيل إذ قال إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكورا كنن Allah ya yi bayanin wannan ayoyin fa arsalna alaihim ga dai sanda ana gani ga in ya fito hannu za mu gani nan gaba sannan Allah ya fa arsalna alaihim qurana wal jarada wal ummana wal mabadi'a wa dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin an jarabci banu isra'ila da ayoyi daban-daban fa zalamu biha sai suka zalunci kawunan su biha sanadiyyar wannan ayoyin wannan tafsiri ne ko kuma fa zalamu ma'anar shi kafaru dan shi zalama ya ta'adda bi nafsihi cewa ake fulanin zalama ne ana zalamtuhu da cewa zalama bihi to nan ya ce fa zalama biha akwai wani abu a lugha ta larabci wanda ake ce ma at-tadmin at-tadmin shine a dauki kalma a bata ma'anar kalma sai a dauki harafi wanda ita wannan kalmar ta ta'adda bihi sai a yi ta'addi da shi yanzu zalama ko ake cewa ya zalunce bi ba zalama bihi ba amma dauke kafara cewa ake kafara bihi inna kafarna bima ursiltu bihi fa kafaru bihi wa sawfa ya'lamun kaga kafara shine ya ta'adda bi harfi ba to yayin da nan az-zulmu ma'anar shi al-kufru sai aka yi tazmini na ma'anar shi sai aka zo da ba li yata'adda biha kama yata'adda lafzu kafara an gane kenan nan da az-zulmu ya zama da ma'ana kafara bihi sai aka ce fa zalamu biha alhali in zalincin ake nufi tsantsa za a cewa zalama hukum ba zalama bihi ba ko ya zama tabminin din kafara aka yi mashi kenan sai suka kafirce da ita wannan ayoyin ko kuma ya zama ayi tabminin da kafiri kada kada bihi wa kada bihi qawluhu تنزيله كده فأخذه بها أي فكذبوا بهذه الآيات جدا من كده دوكا أسلم الظلم شيني كودي أجي أبو باولين شبا سيد مكيش يا آدلتي آدلتي أجي أبو إندي داتي أجيش zalimci kuma aje abu inda bai dace a aje shi ba to kenan a nan ɗaukar ibada a dangana ta ga wani allah aje abu ne inda bai dace ba ɗaukar sifar ta allah wanda ya kowa da komi wani bawan Allah ya sa wannan rigar ya ce shi ne Allah ana rabbukumul a'la kamar yadda shi fir'auna din ya ce ma urikum illa ma ara ya ce shi ne Allah in ba kuna da wasu allolin shi ne babba daga cikin allolin wannan zalunci ne fawalamu biha a wata sura an nuna wannan cewa da suka yi da abinda annabin Allah Musa ya zo da ita da shi na ayoyi ba wai da rishin sani ba ne don Allah ya ce wa jahadu biha wasu ɗaiƙanata anfusuhum zulman wa'uluwa فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين jerin magana kamata ya ce an aiko annabin Allah Musa zuwa Fir'auna da ayoyi wanda ke nuna Allah ya turo annabi Fir'auna fa zalamu biha sai suka zalimci kai annabi Musa annabi fir'auna annabi musa aka aiko annabi musa zuwa ga fir'auna fa zalamu biha sai suka zalunci kansu da wannan ayoyi da suka karyata kamata yayi aya ta ce fanzur kaifa kana aqibatihim jiyan da karshen su ya kare to akwai wani janibi na balaga za a aje zamiri za a aje اسم الظاهر موضع الضمير ba gaban za ba maimakon a ce fanzur kai faka na a ƙibatuhu jiyar da ƙarshen su ya ƙare sai aka bar maganar su sai aka ce jiyar da ƙarshen mabarkata ya ƙare saboda zalunci abinda ake ce ma ajiye abu inda bai dace ba to duk al'umma wanda suke ɗaukar abu so aje inda bai dace ba to sai barna ta yawaita a cikin wannan al'umma kenan aje abu inda bai kamata ba in aure ne a aura ba wanda bai kamata a aura ba shi ba in mata ce a ɗauka a ba wanda bai dace a ba ba in aiki ne a jawo wanda bai iya ba a aje a bar wanda bai iya ba saboda bai da wanda zai shiga mai gaba wanda ya kamata a sa gaba a maida shi baya wanda ya kamata a maida baya a sa shi gaba wannan shi da ake ce ma aji abu inda bai dace ba to duk al'umma wanda suke haka kan ƙarshen al'amarinsu shi ne barna in likita ne ya yi karatu na sata ansa to zai ko buga banna lokacin da za a zuwa a ajiye shuri ba tare da ya kware ga aikin da zai aikata ba haka magina in ba su iya gini ba saboda karambani suka zo suka sa kansu suka mai da kansu magina to wata rana aka ba su aiki kau za su zama sanadiyyan kashe al'umma da yawa za su yi ginin da in yaji motsuwa kaɗan zai zo ya roshe kan jama'a kuma to da an ajiye abu inda ba wurin shi ba kakka tambayi ƙaƙaɓar na za ta kasancewa don haka zalunci yana kawo ɓarna to wannan ɓarna kuma ita ce ta sa aka hallakar da waɗannan mutane kinan ba wai fanzur kai faka na aƙibatuhum don su suna sun sunan wane wane sunan wane wane sunan yan kabila kaza wane a'a ba dan shi yasa aka halakar da su ba dan barnar su kenan ana kawo suna zahiri maimakon a ce hum aka ce mufsidi saboda a nuna maka abin da yasa aka masu wannan azaba saboda barnar su ne ba saboda kamar jikinsu ba ba saboda ƙabilarsu ba ba don wani abu da suka sifantu da shi ba fanzur kai ka kana aqibatul musidin fanzur ka kalla al'adusi ya ce ka kalla da idan zuciyarka saboda ai ba gani yayi ba zai iya karanta za a sanar da shi shi annabi a sabkan mashi da wahayi amma za ka ce kalla ana nufin ya kalla da idan zuci ka kalli fanzur kai faka na aqibatu al-mufsidi ka kalli yadda ƙarshen mabarnata ya kasance
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
وقال موسى في أنكم ألا موسى يا فرعون يا كي فرعون إني رسول من رب العالمين ني منزول لك ألا أبجد حلنزو wannan suratul a'raf tana daga cikin surori wanda suka takaice kissa ta annabi Musa wadda ita ce mafi yawan kasas wanda suka zo na alkur'ani wanda aka ambata mene ne ya faru lokacin da annabi allah musa alaihi salam ya baro madiyan ya guje ma fir'aun ya tafi madiyan ya zo ya tarda wasu mata suna neman su shayar da dabbobinsu su ibi ruwa su kai gida suna kori raƙumansu annabi musa ya ce mene ne sha'ananku wannan shi ne in ka ga mutum kasashe mai rauni sai ka tsaya ka ji me yake bukaci da shi in yana cikin wani yanayi fidda shi daga cikin wannan yanayi da za ka yi sai wata rana allah ya sa kai ma za ka iya shiga cikin wani yanayi Allah ya fidda ka daga cikin wahala wadda ka tinkara man farraja an mu'minin aw aw muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kuraban kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah duk wanda yayi ma wani mutum bakin ciki daga cikin bakin ciki na duniya to Allah madaukakin sarki zai yaye mashi shi ma bakin ciki daga cikin bakin ciki na lahira to amma yanzu suka ce jin kai sai zama maka jinkici a yanzu abin da ake mutum yana iya nuna kawai ya faɗi ko an take shi kai mai jin kai kana aje motar ka ashe yan tasha ne suna nan da makamansu za ka ga iya ganin abu alama ce ta cewa yana neman taimakon to kana neman ka taimaka kamar yadda hausawa sai jin ƙayyar zame maka jikiti ashe barayi ne ke zaune suke matsala wani kawai ya faɗi kamar an banke shi in ka yarda ka tsaya shi ke nan kai kuma ta ƙare maka mutane su suka hana mutane aikata alkhairi annabi musa ya ga 'yan matan da gazo ya tambaye su ma haɗu kuma suka ce musu la nasni hatta yusdira ni'a wa abuna shaykhun kabir ba mu iya shayar da ruwa mu shiga mai kutsotsoniya da maza sai kuma suka aje ƙudurin turu sun san tambaya za ta zo cikin hankalin annabi musa to in haka ne mai yafi duk daga gida dandana sai suka kara wannan tambaya wadda za ta zuwa daga annabi musa mai yafi ba a wani bayyano wani kurman da sun yi kuma ana ya samu mata amma ba da kuma sun tafi wanda ya ke da ko da za su daɗe ba za su gaji matso matso da maza ba saboda su samu ruwa fasaka na kuma sai annabi musa ya shayar da su ruwan nan a ƙarshe dai aka aiko ita wannan yarinya ta zo ta tarda annabi musa ya je hayyayi masu aiki na shekara goma a matsayin sadaki na matashi ya dawo a cikin sahara ta sina duk wanda ya je misra ya je wajen yawon bude ido duk shekara ana zuwa a kai ɗalibai su dibo ababen da suke gudana da dutsen nan wanda ya tararrace da duk sauran ababe za ka gani wani irin sahara ce to ga yi da iyalan shi ga mugun sanyi misra aslan lokacin sanyi la ilaha illallah ba sauki to balle kana cikin wannan sahara ga shi da iyalan shi an sha sanyi sai hango wani haske sai ce ko kudu inni anastu naran zauna nan ga wuta can na hango ya tsammanin wuta ce la'alli a tikun min hafi mafi yana yi wa kawo wani gargaji a wajen wata biyan da ya alaƙa kasararwa a wajen wata biyan da ya alaƙa kasararwa idan kawo wani yanki da gargaji na wuta don kuma yanki gumi-gumi to lokacin da ya zo wurin da kalamba a duniya ya rusa lokacin da ya zo ya kira da Musa aka ce ya Musa inni ana rabbuk Allah ya ce ni ne ana rabbuk da kima magana dan haka farna alayk kiri ta da banka innaka bil wadi muqaddas tura kana wani kalmi da yake mai tsarkakake wanda yake bai albarka wa ana tsarkakake wanda yake mai مما ذلك إلا فاتبع إمامها فاتبع إمامها sauran abin da za a yi maka wahayi shi to daga nan ne Allah ya ce mashi idhab ila fir'auna innahu tagha shi ne wannan fir'auna da fir'auna rubiyya ba ma bannan da yake shirkawa ba yana ganin cewa nan gaba wani yaron da zai zo ya zama sanadiyyar tafiyar da mulkin shi ya rinka yanka ƴaƴansu maza yana rarraba mata wanda Allah ya fitar da wannan aiki na Fir'aun ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yin haka an yi da maza da kabar bala bin ibnan Allah ya kawo bala'i mai girma da Fir'aun ya shirka wa wannan Allah ya kawo da Fir'aun da alamin ardi wa rabbu min al-mufsidin Fir'aun yana daga cikin masu girman kai kuma yana da cikin mabarata to ba wannan kadai ba sai abin da kai shi ya ce shi ne Allah fa'ala wa da sai ya kada kuna nema ya yi kira fa'ala ana rabbukum a'la ya ce ni ne Allah kuma mai girma Allah ne in har ila fir'auna je ma fir'auna da nan ba ɗan fir'auna ya mutu ya mutum da ya mutu ya ta Allah ya ce masa farko da adam da kawai da yi na a wata sura la'alla ya yi da kawai ya ce Allah madaukakin sarki ya san abin da ya wuce da abunai da su ga abin da zai zo nan gaba kai abin da ba ma za a yi shi ba Allah ya san da za a yi shi ƙara zai kasance kidan in mutum Allah ya san fir'aun zai yi imani Allah ya san Allah ya san ba zai yi imani ba to menene amfanin da ce ba da bin kuma fa'ula da hukumar bayyana faɗa musu magana wadda take mai laushi saboda ilimi da kuɗi da mulki suna da ɗauyar mai so a hankali da ke shi da kara so kake wane ne kai ɗimmi da yi wa wani kai ɗin banza saboda ne yana da wani saboda yana da kuɗi saboda yana da ilimi to da haka yi da wani mutane in ka ci sa'a ne za su saurare to hikima a wajen kira zuwa ga Allah shi ne tafsasa magana tana iya ajiye hujjar ba tare da ci wani mutunci ba ba tare da ka sami wani ba hujja ita ke hana mara gaskiya bacci daga inda ka dauko ba ma ba na dalilai ka aje gaba da shi ya kasa yadda za a yi da iya turkuda dalili guda kuma dalilan da sun shiga kullum guda to ba mu ga ga wanda bai da gaskiya kamar ya samu kansa cikin irin ba. Da lokacin da fir'aun da za ku jina, an na farawa da ya fara da hujjoji suna bugun shi sai ya wuce. Da ya fara kawai zai iya kamar da kuma ya musa ba da wannan ne ba ba ba shi قال وما كان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى a wata tsoron ƙara fir'aun da wani rukun alami wane ne kuma gidan wane ba wane ne ba ba wane ne ba ka san yace wai wane ne ba ya ba mai da allah yana gane ba amma ni ne kamar yadda ka san wani dutse haka kamar yadda ka san wani kaka shi ake ce babban alaƙi wani mene ne za ka yi cewa a ƙarfin da ba wani wane ne ba in an ce wane ne ke da bila yiwa ba ce kan adam ne ke tunanin wanda ya sami yake a addini ala rubu sarawa wata ba wa bayyana wa in kuntum mu'minin dabbi kai tsaye sama da kasa tsofi sun san cewa fir'aun nan akwai barabaci sun san yana da shi ne zai ce shi yana da sarrafa wanda zai halitta kasa to wannan ƙungular ta farko kenan ba ta farko ta dalili kenan bai bukatar tiye na biyu رب السماوات والارض والدين يا اهل الجسر بين الزي وما بينه وانا عبد في سبحانه ان كنتم مؤمنين يا مؤمنا قال لمن حوله الا تستمعون سيتي بولد تجيب سبحانه Kina ce su ce to al'arar ne da ina romu, ina romu, ai kai ka ɗauki nauyin, kai ka ɗauki nauyin kuɗi magana da su, mu ina romu a kai ne kace wa mara da alimi yace maka rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin to kuma ka ce ka ne ku cikin kana to wannan ruwa da za ta fara da haka da Allah ya ce ku faɗa musu kawai da yin da magana da take mai sauki da Allah ya da ka ruwa shi to irin wannan kawai da yin da mai annabi Musa ya fara da shi a cikin wannan aya da kuka ce وقال موسى يا فرعون kana ji ko ya ana zuwa da ita saboda girmamawa ya kai wani kaga bai ce da anan ne ba bai ce tsinan ne ba bai ce talakanke ba an bai ce karkarar ne ba tare da wannan dukkan zuwa ne da na amma sai ya ce da na bai shi na shugaba da mai wani da kuma fir'awo tare da yawon da ke girman daraja ya kira wani inni rasulun da rabbil alamin ni din annabi Musa ma'aiki ne daga Allah madaukakin sarki ubangijin halittu gaba daya wannan yana daga karsa magana malamai suka ce Allah nan ne ce ma annabi Musa kasan wani annabi Musa ɗaya daga cikin wannan azumi na rasul akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu akwai Musa akwai Isa ibn Maryam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayi lokacin da aka tashi kiyama yana daga tafiye da musa da rike ya wanke shi gida a asu ya ce shi bai san da na musa da ya mutu ba ko kuma yana da cikin wanda allah ya ce illa ba sha ba sai wanda allah ya so saboda da ya da musa malamai su ce duk wanda za ka kasance kai wani karami ilimi ko wani duk darajar da za ka kai duk girman da za ka kai ba ka isa da kai gane da ranar da sa shi kuma wannan mai sabo wanda za ka gani mai cancanta da girmama shi ba duk gida da cewa shi duk gida da cewa shi ko wani ne ne kan gina shi ba kai irin da za ka gani to amma Allah ya ɗauki babba daga cikin annabawa ya aika shi ga mutumin da yake kowa kan garewa amma Allah ya ce ta sassa mashi magana dan sanar da al'umma cewa tarshen magana din nan shi kamar da zaki ba wuya za ka yi magana mai kaushi amma san dole ka tsaro mai karshe sai ka ga ta bi ta wuce cikin sauki amma gaskiya ana iya turo da kusurori mai kawai sai ka taka da duniya na da hankalin duniya abu da ke faruwa a ƙasashe ko makwabta na rigima ta ilimi da kuke ji wallahi ba wani abu wanda ya samu ma malamai sun taɓa gani shi sun wuce amma menene sun da ya shi da salo wanda bai kaya da hankali sai su yi suka tsara da wuce tare da wancan lokacin ya fi tsanani a kan wannan lokacin amma sanar da suka fi wani magana ba salo ne da tare da hankali ba dan haka wasu sun gani kamar abu ne sabo ba faɗa ba sabo wani amma ita hikima tana aikin wannan shi ne ya tafi ra'awar ya tafi ra'awar ba tare da ya zaɓe shi ba in ne wa rasulun da wani alami lalle tabbas ni manzo ne da Allah wa rahmatu
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
فرعون لوكت النبي موسى lokacin ba annabi Musa alaihi salam ya ce ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ya ce fir'aun ni mallaki ne daga Allah ubangiji na kuma haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq wajibi ne gare ni tilas ne gare ni cewa ka ibadi wani abu ga Allah illa al-haq sai dai abin da yake gaskiya wannan kira'a ce haqiqun ala alla aqula ala allahi illa al-haq wajibi ne gare ni haƙƙi ne a kaina kada mu faɗi wani abu ga Allah sai dai abin da yake gaskiya annabi sai malamai suka ce wannan haƙiƙun alama suka ce wannan alamun tana da ma'ana ne na ƙarfi ai haƙiƙun bi Allah a kula da zalimin haƙƙi ne da ta faɗi wani abu a Allah sai a wanda yake gaskiya a wannan kira haƙiƙa nan yana karantawa haƙiƙun alayya ay dole a kaina idan ba alama ne idan nan ba zai ɗauki alama da ɗauki ma'ana ta ba ba hakimun alayya Allah ya kula da albarki na dole ne a kaina a matsayina na shugaba Allah ya kula da albarki na ka ɗaukar da Allah wani da kowane ba da gaskiya wannan kuma shi'ari ne da dukkan mutumin da ke gina zuwa ga Allah a ɗaukar sarki. Bi Allah ya kuma ya zama ne ke da Kai yi da kuma da magana da ɗaukar sarki sai ma wanda ya gaskiya ne. Tsoron mutane gudun kuce na ce gudun mutane kai ya hana mutum ya faɗi abin da yake gaskiya ne ya sa gaskiya. ita kuma gaskiya ta gane ta ne saboda Allah ne ya faɗi wannan annabi ne ya zo wannan duk lokacin da ni'ima za ta tashi fa inda la ta'lamu fi shay'in fa rabbuhu ila Allah wa rasul kuma yadda abu da Allah ya faɗi in ka ce abu da addini wani ne ba addini to abin da ke faifar shi ne a kowa a Allah ga littafin Allah ne an haddace shi an san abin da yake cewa akwai wasu suna ta ma'aiki hadisan da tafi suna nan an tattara su an haddace su an zama a nasu kashi addini ne ina yake nan da can in ka kawo magana ta ita ce magana in ba ka kawo ba to ba ka faɗi abin da yake gaskiya ne ba a cikin addini dan karena saya berbuat seperti itu di sini. Nabi Musa itu hakim dunia, wajib ini tidak terjadi. an la aqula ala allahi illa al-haqq kada mu fada wani abu akan Allah in ba na gaskiya ba al-haqq wanda yake hakki abin da aka tabbatar da shi daga duk abin da Allah bai ce maka shi haka yake ba karka yadda kace Allah haka yake in kuma Allah ya ce maka shi haka yake karka yadda kace Allah haka yake wanda shi ne kira da annabawa kar ka faɗa wani abu a kan Allah abin da yake yake rariya da rububiyyar shi ne abin da bai yi mutum ya yi wanda ya fi bai yi ba uluhiyya abin da ya ce a maula a da shi ko da kawo abin da ba shi ba da ka ce a maula a Allah da shi to dukkan wannan abu faɗa ma Allah abin da ba gaskiya ba ne har da ka kirkiri sunaye ka sa ma Allah ko ka kirkiri wasu sunaye ka sa ma Allah duk ka bai halitta ka ji kamun annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi Musa ya tabbatar da wannan aqida shi ne duk abin da ya shafi Allah da sarki to tauqifi bi ma'ana in ya zo da Allah ko da ma'aiki ka faɗe shi in bai zo ba kai shi ba حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق هو حقيق علي والنبي الكريم أن لا أقول على الله إلا الحق كم قدر أن لا أقول في جزئها بل جئتكم بمدينة من ربكم فأرسلوا بني بني إسرائيل عليه نعم يدرك الروح بمدينة وسبحانه بين النور من ربكم وتتألى ترتيب بغيركم ولم حجوا فيه ولم أفعل أن تبادلت
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فأرسل معي بني إسرائيل كأيقوني بنو إسرائيل كسكيس سبب فرعون لكيسوي سنة دولي أنا كسكيس waɗanda ke sake ɗin suna aiki yaya ya yanka masa da barbata. To, annabi Musa ɗaya ne daga cikin suku wani isra'ila annabi kuma ce kamar su kamar azabtar da su kamar su in ma ba za ta yi imani wanda da zuwa su ba sakamakon su wani isra'ila wanda ta da su aikin kawai da ke da rarrajiyar kawai mai san la lumana da bayyana bai san bi a hankali ba سيدي إن كنت جئت بآية قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين إن كان لك آية والذي يقول كيد الآلة تجد آياتك فأت بها إن كنت من الصادقين زورك والآية إني لا تأتي تجمع تسكينك كذا أنا إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين إن كان لك آية توضون آية وكانت إني كلا أكسكن مع صدقين wannan kenan fir'aun da ne ya nemi annabi Musa ya zo da haya a wannan sura da annabi Musa sai da lokacin da fir'aun ya ji abin da ya faɗa sai ce ala jitu bi shay'in mubin shin ban zo maka da wani abu ba wanda ke bayyana cewa daga Allah ne ke Allah ya aiko kaga wannan ya nuna ko annabi Musa shi ne ya fara haka kidan dai wannan na nuna fir'aun da yake zai ta karkar wata da dabi musa shi da dabi musa shi a wani lokaci kuma shi ne mummi kwana ya kuma ta jinta bi na yake ba ta bi na kan kuma da sa in ka zo da wani abu kawo ne dan ka bayan kawo ne kuma ta bi da sa ta bi na karshe in dai kana da ga cikin masu gaskiya cewa Allah ya aiko ka kuma kana da wani da aya da ke nuna kutoka tuzuri kwenye
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
فألقى عصاه سي النبي موسى تكنن سيدي فسدش قسم فإذا هي ثعبان مبين sai ya tana maciji ƙato namiji mai bayyana na halitta damar kamun annabi musa alaihi salam ya zo wancan lokacin da allah ya kira shi da nan ya ce fa'al al'alki qala yati fa'altu ma bi yaminika qala qala wa ma kunta bi yaminika ya musa mene ne a hannunka da dama ya قال هي عصايا سنداتات أتوكأ عليها والذي يجوبها قريبا وأقول بها على بلدي وما الذي كتبوا وتربوا بها أمر زلزل ولي بها آية أخرى والذي لا توسبكات والذي بها نوال السندات هذا الذي قال يا موسى سيئنا جيفة ولا السندات فالله إذا هي حية تسعى لوكتين da jefa ta sai ya maciji yana tafiya a wata sura wanda mudbira wala tu'aqqib annabi Musa da tsoro sai ya قال يا موسى لا تخاف إن يا موسى أنك تكون إني لا أخاف عليك يا موسى kenan wancan kamar tarihi ne gare shi ta abin ya zo mai kai lokacin da kuma fir'auna ya nema fa alfa asahu wa ilahi al-rahman al-mubin lokacin da ne fasadda shi sai ga yana matsayin tsatan maciji al-qurban shine maciji wanda yake da maciji tsatan mubin wanda yake mai bayyana ta halitta to anan an ce tsatan maciji أو تسوق كأنها جان كما أن أنهم مسجد ملكة التي وتنبيرها سرعات أما الذي يموت بلا نوي كما يتكلم أن المسيح يجب يموت kenan can da aka ce ta da hajjar nun kamar kankanin masifai ana nufin wajen harkarta wajen motsinta da haka kawo su da ta'annanta anan kuma ana nuna namiji ne wace ke kuma namiji ma zai ƙatuwar halitta bai zai yi ba da gobe wanda da ayyukan ruhu sai a cikin sai zai yi hannun shi wannan a wata tsoron Allah ya bayyana cewa Allah ya ce musu arziki ya daga bebe riga sa'ad nan ka cikin wuyar rigar ka ta rufe zuwa za ta fito fari tas tana kankare bebe su kuma fara ba wai tare da wani ciwo ya kama hannunka ba ko a ce zama ya ne ko rabi ya same ka wanda ke sa an iya jaja wa kama shi lafiya Allah ya da da mukhra wa kuma barka ya ce ta wanda da ya da ya fito hannun shi daga inda Allah yake sa hannun shi nan ka ga wanda sa hannun ba amma ga sura usdu ya daga wa atashi ya daga ka sanya hannun ka jijin ka a wuyan ya daga aka ce yanzu sa da mawaza da ya fito sai hannun ya zama sarifat ونزع يده يتلو هديه فإذا بير الله للناظرين سيدا لنا خليفة كما سجدتنا كالكريم
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمنون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم
قال الملأ
قال الملك من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم من يمنع إنسان فرعون تزكت تبس للي إن هذا كان هو لساحر عليم أن تكوني مسجدتيني alim kowa wanda ba yake sihirin ba da sani ba a wajen sihirin ma ya wata wannan kan ya kwada shi da ifrat a cikin tsoron ba saboda an kawo su da shi da hamomi ƙwararru in haɗa ne da suka kawo wannan jami'in da sa ta matsafa ne guda biyu يريدان أن يخرجاك من أرضكم بسحرهما كده سيسمته إن هذا لساحر عليم وإن مثلا فيه هما يتمسك يا ما يريد أن يخرجكم yana nufin ya fidda ko abin da aka sarko bisirri kamar da aka turo me ne da aka umarni da shi wannan dai mazafi da suke cewa wannan da bin musa kuma ya san abin da yake ma wajen kaga ba ta mutunci ke nan Allah ya aiko da bin Musa da ya fuskanci fir'auna da gaskiya wanda bai yi fitara da to yanzu mutunci shi na ba bari a ce masa mutunci bari a dangana wasu wani wanda bai yi fitara da shi matsafi har suka ce mana da musa in hada in hada da sa'ir wani sannan sun san cewa da yau da za ta kawo matsafi ne ko ba ko wani zai da za ta kai ba amma ya ne bani a hada hankalin mutane kishi mutane kowa da tsakaninsu kowa yana san gidan shi cire mutum daga inda ya saba da gidan da yake zaune yana daidai da kashe mutum Allah ce wa ya rabu da wanda ka tafi a yayin al-qulu al-qulu al-qulu al-qulu ra an-nuru al-qulu aw yukhruju min diyarikum aw yukhruju min diyarikum bi tasbi'ihim da ta ce musu ko kashe kawunan ko fitar daga gidan sai ya zama da fitar mutum daga gidan shi zama kashe shi me fir'auna ya dauki abin da zai barata annabi musa a cikin zukatan mutane cewa wannan matsafi kuma matsafi yana son ya fita ku da ita jarku yuridu an yukhrijakum min ardikum daga ƙasar da kuke zama ciki wanda ke nuna maka sharrin haka abu ne wanda yake yana tunzura zukata da kyau a ce za ka sa a kori mutane a gari za ka sa a kori mutane daga gidajensu za ka sa a kori mutane daga inda suka saba da shi to wannan mutane ba su cika karbashi da miƙa wuya wani wannan matsafi ne kuma ya san me yake wajen tsaro yana son ya fidda ko daga gidajen fa ba da umurun da me za ku yi umarni yau da fir'auna yana jiran a umarci shi ka san kuma ta kai bango wanda fir'auna kuma shi ne ke cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ba wani abu wanda zan gane maku ba wani abu wanda za ku gani sai wanda zan gane maku duk abin da kuka ga na nuna maku abin da na gashi ne ya dace nike nuna ya ɗari ganin su ma wa ma za ne kun illa sami da rashada ban shirya da kowane hanya sai hanya wadda ta fi soyayya to fir'aun ne da ta shaɗi yake cewa mene da umarni na da shi mene da ku ce bane shi ma ta ce lamarin sabbin gurgurci mishi ya rasa amfani da wannan rubutun da take da gare shi annabi musa ya tada mai hankali da dalili wanda ya tada da gare shi sannan kuma lokacin da yake gidan bare ya tashi ko ya kashe shi ko ya yi ne da yake da dalilin da hadda ilaha alayhi la ad'alaka ka ila rasuli zan sa ka cikin yan kaso kenan dalili shi yana ganin kawai zai kauna ya daga ganin mutane to yana jefa sai ta kawo yaro ko kurce ni ko ini ban zo da wata abu wanda ke mabayyane hala ba ta bi ni wanda da sa da ma a sa daga nan da kuma da jefa da sai ya ga maciji ya tashi gaba da kawo ya ji tsoro sosai idan ya san wannan musa ba kuma da wanda za ta yi wasa da shi tuni zuya ne ce yana da wata shawara ba za ta abu mi ne da ba kuma da shi wannan ba za ta abu an ce ba ana ce wanda ta fir'aun ya ke ce ba wannan fara wanda ce wanda ke tare da shi mi ne ne za ku yi kuma da shi suka ce abin da ba ta yi kuma da su ne magana fir'aun ce saboda ya yi masu magana ta jama'a mene ne za ku yi umarni da shi ta moro ana yin dade ga wanda suke jama'a shi kuma kan wanda shi kadai ne wasu suka ce da ya ce masu inna hada da zafirun alim wannan ba fararfar matsafi ne yana son kuma ya fita wuta da garin daga nan magana ta ramu da nan to su fara suka ce fa ma za ta amuru ran kai da ne me za ku yi umarni da shi duk wannan malaman tafsiri sun faɗi haka jami'i kuma da aka fir'aun jami'i ne da girmama ba kamar yadda suka amma da zai kusa da wanda ke nuna magana ce ta fir'auna ne wasu babu ƙarfe idan wani ya kuma ɗan sace a kan shawara da fir'auna ya nema da ya ce mene ne za ku yi umarni da shi wace shawara za ku iya bani qalu arjih wa tharu akwai arjihi akwai arjih ha jinkirta musu wa tharu da dan uwan nashi harun wa arsil fil madadin hashiri ka aika cikin garuruwa hashiri ana ma kara madaba matsafa yatuka bikulli sahirin alim za su zo maka da ƙwararrun waɗanda suka yi tsafi gina wannan sanda da yake jefawa in dai tsafi ne to ai lokacin shi biki a jina aiki a cikin garuruwa za su kawo maka ƙwararrun matsafa wanda za su iya tinkara da mai musa a ɗaya sirara يأتون بكل سحار عليم أو رسولا wanda suke sun kware da suke tsari kuma a nan da ba za ku ga cewa lalle karɓar sun kware shi ne ya to ga rubutun da sahara da ne a nan ne kamar da tsaya bakin inda annabi musa ya zai ba da shi ya fito hannun shi suka fito matsafi ne bari su tattaro matsafa sarki mai zuwa don afirka ana ta kare da sanda da annabi musa da kuma ƙungiyoyi na matsafa idan da ke kuma gari rai sama da sarki da sauki mutu a hadimin ko wa hawadati ko wa hawati ma'amari ko على خير البركه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك